الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiya ta tabbata ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na hadisi a cikin littafinmu mai albarka littafin Umdatul Ahkam da Sheikh Imam Al-Hafiz Abi Muhammad Taqiyuddin Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala a karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji tabaraka wa ta'ala mun gama karatu cikin kitabul hajji littafi wanda yake magana akan hukumce-hukumce waɗanda suka shafi ibadar hajji to a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga kan wato fiqhul mu'amalat wato littafi na biyu a cikin wannan littafin wato shine littafin da zai tattauna akan abin da ya shafi mu'amala ta yau da gobe harkar kasuwanci hada-hada ta kasuwanci abubuwan da suke ya halitta a cikin kasuwarmu ma'aikata da abubuwan da suke haramu ne ma'aikata su da abubuwan da suke makaruhi ne ma'aikata abubuwan da suke da alaka da cinikayya wannan littafin abin da zai tattauna a kai kenan na'am بسم الله الرحمن الرحيم كتاب البيوع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر قال فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع
شيكنا kitabul buyu'i wannan littafi yana bayani dangane da mu'amala ta ciniki siye da siyarwa abubuwan da suke da alaƙa da cinikayya kenan abubuwan da suke da alaƙa da kasuwanci yanzu za mu shiga cikin kasuwanci kenan mm. ana abdullahi bin umara radiyallahu anhuma hadisi na farko a cikin wannan babi an amso shi daga abdullahi dan umar yardal Allah ta ƙara tabbata a gare su shi da mahaifinsa Umar ɗan Khattab. Abdullahi ɗan Umar, an Rasulillahi sallallahu Alaihi wasallam, ya jiyo daga jakadan Allah sallallahu Alaihi wasallam, ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama, annahu ƙal, haƙiƙa ma'aiki Alaihi salatu wassalamu ya ce, Iza ta baya an rajulani, wato idan mutum biyu suka kulla cinikayya ga mai kadara a ɓangare ɗaya ga mai siye a share ɗaya suka zo suka kulla cinikayya mazala ce fa kullu wahidin minhuma bil khiyar to kowane ɗaya daga cikinsu yana da kwai zaɓi mai kadara yana da zaɓi akan ya sai da wannan kadara tashi ko ya ƙi saida ta wanda ya zo da kuɗi yana da zaɓi akan ya siyi wannan kadara ko ya ce ya fasa malam ya tafarraƙa ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce matuƙar dai ba su rarraba ba to kowa daga cikinsu yana da kwai zaɓi matuƙar dai ba su rarraba ba wa kana jami'an suka kasance ga baki ɗayansu a guri ɗaya au yukhayyiru ahaduhum al-akhara ko kuma ɗaya daga cikinsu imma mai siye ya baiwa mai saidawa zaɓi ya ce to ne idan har kana ganin cewa wannan kadara ɗin za ka siya min ita ka ce sai ka yi shawara babu laifi zan zauna nan da minti sha biyar ka kira shi alhajin ka tambaye shi ko kuma shi wanda ya zo siyan kadara ya ce to ni abin da aka ce min kadara ɗin nan ba ta huce jika goma amma tun da ka ce sai jika sha biyu zan yi kira gida in ji kenan in sun ce a siyo to in kuma ba su ce ba a siyo hallo dai za ka ji ne ce to shi kenan nan da minti sha biyar kadarar nan ga ta nan a ajiye a matsayin taka take in ka siya to falla alhamdu in baka siya ba hallo dai sai a saka ta kuma cikin kasuwa shine au yukhayyiru ahaduhum al-akhara ko ɗaya daga cikin su ya baiwa ɗaya zabi fa in khayyara ahaduhum al-akhar idan ɗaya daga cikinsu ya bai wa ɗaya zaɓi fata baya a ala zalika suka ƙulla cinikayya akan hakan ɗin wato ana abin da yake nufi shi kenan yanzu na je ni zan siyi kadara sai na ce to ni dai yanzu wanda nake bukata shine ina son salula wanda da connection za ta yi kwana biyu saboda inda za mu shigan daji ne kuma idan na buɗe connection shine a kowace rana ina aiki da ita ta mun kwana biyu ce wannan kin ai irin wannan su kwana uku masu ke eh an ƙara ma ɗaya ba shi kenan kai ku yanzu buƙatar ka dai kwana biyu in dai ta maka kwana biyu ta biya shi kenan sai kuka yi ciniki da shi ya ce jika saba'in ya ce to yanzu ka je ka daga nan saci guda na baka ka je ka in dai bata maka kwana biyu biyun bayan da ka faɗa ɗin to kana damar ka zo ka ce ka fasa an gane ko shi kenan sai ya baka zaɓi yana da ka zo ka ka kunna salula ka buɗe ko na kusiyan ko riha ba ka yi dama ƙirƙirin aka jima a turo maka mai sa je ka leƙa gani can magarba ta yi kaga sauran sha takwas shi kuma yanzu a rana ta farko kenan kaga sauran sha takwas tab kuma da shi ya baka shi kenan kana damar sati in ya zo shi ko kwana biyar ko kwana uku ka komo gurin shi ka ce to ranka ya daɗe mun yi magana da kai dama na ce maka ya kace mai kwana kwana nawa ta maka biyu da rabi teku uku ka ce ɗayan ma da ket ta ƙara samu to an gane ko yanzu kaga shine ya baka zaɓi to wannan idan ya zama to kun yi cinikayyar akan haka to faƙad waje bai'u haƙiƙa ciniki ya kullu yanzu in kaga an tasa wannan ciniki sai dai daga ɓangaren wanda aka bai wa zaɓi kai da aka baka zaɓi da ka zo ka shi kenan kaga sulla ta yi kwana uku cif cif a cike da caji ashe shi kuma wancan yanzu ai kai ne aka ba zaɓi ko to lokacin da ya saya maka ita jika saba'in bai san ba shi ashe a wannan lokacin an daina odar irin wannan salulolin yanzu ya je zai so irin su a can ma he aka ce he jika tamanin to yanzu shi ba shi da hurumin da zai ce ya daga cinikin nan daga nan ka rana to ba zai ce wane da Allah wannan salular da muka yi magana da kai kaza kaza kaza ba wani daɗin dancin da zai maka shi ya daga ciniki yanzu kai kai ne kake da kwai zaɓi ta da ciniki daga ɓangaren ka ne. To haka nan wajen abin da ya shafi idan ka maida mashi ka ba shi zaɓi shi. Shi kenan ya siya maka salula to, wane ni sallan nan ina jin tsoron kal in sai da babanmu ya yi faɗa saboda dama wacce da ya siya mini da na sai da ta faɗa ya sha. Kenan yanzu in muka yi ciniki muka kare da kai zan riƙe kuɗi a gurina daga nan kan kwana uku. In baba bai gaba salula a hannuna in ya yi hwaɗa to za a zo a amshe ta. in kuma bai yi ba haɗa ya ƙyale ya gani da ƙarama bai ce ba komi shi kenan ta zamna kuka yi ciniki da shi shi kenan ka ɗauki kuɗi ka bashi ya baka salula to yanzu kai in ka zo ka daga wajenka ko wata matsala ka gani inda ya gaya maka matsalar ko ka zo ka bayan ka zo ka kun hara ka fara harkokinka da salula shikenan wani sai ya to ba ne irin wannan salula ka sai ai ba ita take zamani ba yanzu kai da kake dan zamani dan bana bakwai gashi kuma da kuɗinka a hannu ai irin wannan yanzu tsohon yayi ci ina ga ina wani fubuwar kaza ga su irin su radimi na irin su kaza irin su kaza he ya zuga ka to yanzu ba za ka kira shi ba ka ce ka fasa ciniki kai yanzu saboda kai zaɓi ba a hannunka yake ba a hannun shi yake yanzu shi za ka yi jira daga nan kan kwana uku sai dai ka yi ta addu'a Allah sa tsohon nashi ya rikici an gane ko ya zo shi ya kama ka kuɗinka ka amshi ya amshi sallar shi amma in dai ba wannan ba in dai har shi ne kai ne ka bashi zaɓi in tsohon nashi ya ƙyale to fal alhamdu ciniki ya kullu in kuma tsoho ya tada shi kenan za a mai da ciniki za a tada shi to shi kenan kai ba ruwanka da wannan zaɓin an gane ku ko kuma ya zamanto kowa daga cikinsu ya bai wa ɗan uwan shi zaɓi shi kenan ka bani zaɓi ni da na je na siyi kadara a wajenka daga nan kan kwana uku in na ga wata matsala in maido maka shi ma kuma ya ce to shi ma zai je shi ya shawarci abokan arziki in an samu matsala shi ma ya tada ciniki shi kenan kowa yarda akan haka nan da aka yi dama gida i na ce bana saida na ce zan saida amma akwai yayanmu a libi yanzu kwanan wannan biyu na ga na yi ta mishi bokal ma amma an ce basu da rezo ne a can kenan za a yi ciniki in daga nan kan sace guda in ya shigo gurin rezo in cinikin ya yi ya ce kuma baya buƙatar gidan wannan kenan shi kenan ciniki ya zauna in kuma ya tada ciniki ya ce shi gidan na shi za a siya wa to dama shi ne yake da haƙi da in saida mishi yanzu dalilin kawai ina buƙatar kuɗi ne yasa zan saida shi ma ce to ni ma yanzu fa akwai wata garka da aka kamun zan siya amma sun ce za su yi shawara tsakankaninsu shi yasa yanzu kawai na kal aje kuɗi a hannu gari ne yanzu zai je ya zube ni ban siya ba gidan ni ban siya ba garkal kenan in wanda za su siya mun garka sun ce kaza kai ma dai kace to daga nan kan kwana kaza shi kenan ka ɗauki kuɗi ka bashi to kowa daga cikin su yana dama ya wargaza ciniki ya ce bai wasa bai yarra ba in aka ba da kwana uku ne kwana hudu ne kafin dele din ya cika amma duk da dele ya cika washe gari kuma ka dawo kace ka tasa ba wani wanda zai kallace ka in kwana uku kuka yi kwana na hudu ka zo kace wani cinikin nan namu ina ga da keti in yayi wani irin ciniki kuma a ta kare kwana uku muka yi da kai tun da kwana uku ya huce alhamdulillah yanzu kuɗi da ka bani tun da ya ji hannu kashe su kwana uku na je na ce kadar nan da na siya mai ita za ka yi a sai dai wata sai dai mu yi ciniki in siya buka yanzu kadara ta wuce ai an gane ko to wa in tafarraqa ba'da an tabaya'a idan mai siye da mai siyarwa suka rarraba ba'da an tabaya'a bayan sun kulla cinikayya walam ya turku wahidun minhum albai'a ɗaya daga cikin su bai daina wannan cinikin ba to faqad wajaba albai'u haƙiƙa ciniki ya kullu an gane ko to wannan anan at-tafarruq waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa shine na siya na saida ta raba yaro da kayan shi ko ka siya na saida ko ta raba yaro da kayan shi to wannan shine abin da malikiya ta tafi shikenan muka yi ciniki da kai salulan nan nawa ka ce min jika arba'in na ce na siya jika talatin da uku muka daidaita jika arba'in da biyar kace talatin da biyar kace ka saida shikenan ka hudda layin ka kace ka kuɗi na ɗauki jika talatin da biyar na damƙa maka na sa layuka na a ciki to al'imawa maliki da waɗansu daga cikin malamai suka ce yanzu ana shiga wata hira ya ni gonarku ta guri kaza an sassabe ta kace a'a a gaba to yanzu me kuke yanzu muna nan dai har mun koma makaranta ana kaza ana kaza ana kaza shikenan ai an shiga an an bar wancan zancen ko to yanzu shikenan ba wani wanda zai tasa in kace ka hasa cinikin nan baka da hurumin kace ka hasa an gane ko ni ma ba da hurumin da zan ce na hasa an gane ko wannan shine at-tafarruqu bil qawl ake ce da shi at-tafarruqu bil qawl to amma kuma akwai malaman da suke ganin abin da ake nufi anan shine tafarruqul majlis shikenan da muka yi cinikayya da kai ka sai da muni na siya ko shikenan da ka tashi kace yanzu zan tafi gida yanzu sai kaje ka gida ni ma na tafi wani uzuri na sai daga baya sai ka so ka tada cinikin nan to ba zai yiwu ba an gane ko to kuma wannan shine ra'ayi mafi mafi karfi cikin ra'ayi na malamai akan wannan hadisi an gane ko idan na siyi kadar laka muna zaune tare ko mun kai minti talatin ina damar in ce na fasa cinikin wannan matukan dai baka tashi ba daga gurin ni ba ban tashi ba ko mun kai minti talatin wannan haka abdullahi dan umar ya kasance na yi an gane da kyau abdullahi dan umar idan ya siyi kadara a wajen mutum ta burge shi shikenan sai ya tashi ya je shi koda ba zai je koina ba ya dan sha kuna ya je shi a jima ya dawo kuma ya zo ya zauna an gane ko ya zo zauna shikenan ta kare in yace ban sai da ba ya ce ai da muka rarraba na tashi mu yi sallama da ku na je na dawo an gane ko wa kana ibn umar idashtara shay'an a'jabahu faraka sahibahu abdullahi dan umar idan ya siyi wani abu ya burge shi shikenan sai ya rabu da mai shi din ya su ce to salamu alaikum ko da yana son ya zauna a gurin sai ya dan je shi dan yi tahiya ya dan je ya kewayo kuma ya zo ya zauna eh in ya zo ya zauna kuma shi kenan shi marawacin hadisin kenan to shi yasa amma in ya zama to hukun cinikin dama rirrima shine kai rirrima shine kai kawai a kashe cinikin kai ka san kadarar nan ta kai jika 20 aka saya muka jika 13 ka san yanzu daga wani wanda yake da ido a kasuwanci ya ji wannan cinikin ya san buga mishi ne cutar shi ce kai shikenan sai kai haka nan kuna gama ciniki ka dauki jika sha uku kawai kace ina dawowa a jema abin ka je ka dan yi sarar ka dawo cikin minti uku ko hudu to yana dama ya tada ciniki wala yahillu lahu an yufariqahu khashyata an yastaqilahu haka manzo Allah sallallahu ya faɗa a cikin hadisin Abdullah ibn Amr wanda yana cikin sunan Abi Dawud baya halitta mutum ya rabu da abokin kasuwancin shi saboda jin tsoron ya tuɓe wannan ciniki din saboda ya san akwai abin da ya shibka a ciki akwai wanda ga muka wata bugalfa shi kan shi ya san ya buge ka amma saboda kai ke dawo mun kasuwa ne baka sani ba to mutum yana dama kuma sai ya tada wannan ciniki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda yake cikin hadisin Abu Huraira wanda al-Imam Abu Dawud ya rawaito yace la yaftari qannathnani illa an taradin kada mutum biyu wanda so kulla cinikayya su rarraba face sai da yarjejeniya kowa ya yarda shikenan kadaran nan tamar ko itamu ne kai ma kuɗin farashin da na siya ya maka kace ya mun shikenan kuma sai a rarraba kowa ta Allah ta'ala sai ya sa mai albarka cikin abin da abin da ya zama to ya ba dan uwan shi kai kadarar da ka ba dan uwanka sai Allah ta'ala ya sa mai albarka ta yi karko ya ci moriyarta har ma ya baiwa wani kai ma kuɗin da ya baka sai Allah ta'ala ya sa mai albarka ka je ka siyi wani abu Allah ta'ala ya sa mai albarka to amma in ya zama to ka yaudar dan uwanka ka damfare shi sai ya zama to gashi na an baka kuɗin amma kuma wala wala kaman da kake moɗi kawai sai ga kuɗin babu shi saboda dama a cikin zuciyarka yanda ka so shine ka cuce shi an gane ko kamar yadda hadisin hakim bin hizam zai magana na'am
وعن حكيم بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا ورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا مهقت بركة بيعهما أنا حكيم بن هزام رضي الله عنه قال hadisi na gaba a cikin wannan babi an amso shi daga hakim dan hizam Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi wanda hakim bin hizam yana daga cikin sahabbai wanda Allah ta'ala ya arzuta su da shekaru masu albarka shekara ɗari ya yi game da al'imam musulmi ya faɗa shekara ɗari ya yi a duniya ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce albayya bil khiyar masu cinikayya guda biyu mai siye da mai siyarwa kowanne daga cikinsu yana da zaɓi akan tabbatar da wannan ciniki ko rushe shi malam ya tafarraƙa matuƙar dai ba su rarraba ba matuƙar dai suna tare to kowa daga cikinsu yana da damar ya tabbatar da wannan ciniki ko ya buɗe wannan ciniki auƙala ko kuma ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce albayyani bil khiyari hatta ya tafarraƙa wato masu cinikayya guda biyu kowanne daga cikinsu yana da zaɓi har dai su rarraba to idan suka rarraba ho shi kenan kuma kowa zaɓi ya kubce mishi matuƙar dai ba a baiwa kowa zaɓi ba an gane ku fa in sadaka idan suka yi wa junansu gaskiya wa bayyana suka bayyana wa junansu matsalar kuɗin da kuma matsalar kadara ɗin burika lahuma fi bai'ihima za a sanya albarka a gare su a cikin wannan cinikayyar tasu shi kenan da ya zo shi sadaka shi mai kuɗi sai wa mai kadara gaskiya a cikin zance ya ce to wane yanzu idan muka yi ciniki da kai ka ce kadaran nan jika saba'in da biyar ko to zan baka jika hamsin amma cikon jika ashirin da biyar ka yi haƙuri sai wata ya mutu idan wata ya mutu da kwana uku da kwana hudu insha Allah zan kawo maka kuɗi ya mishi gaskiya shi ma wajen mai sai da kadara ya ce to wani kwarai ka ce kalite kake bukata hakika a guri na babu kalite amma wannan ita kuma ba wai jabbu ba ce ba fotokofi ba ce wannan ita ma dai kalitan ce amma ba ta kai waccar wanda kake maganar ba ba ta kai ta ƙarshen ba kenan idan har kana bukata saboda yanzu ta ƙarshen tana wahala ne tana wahala bin sani ba a cikin kasuwar na bince ba za ka samu ba amma ba kati ba ne ka same ta kenan ka mai magana dai mai kyau ka gaya mai cewa wannan in ba ta ƙarshen ba ce ka gaya mai gaskiya kenan wa bayyana sannan kuma suka bayyana wa junansu idan ya zamanto kuɗin a ciki akwai wanda yake da kwai salmai akwai salmai wanda ba kati ba ne ta amsu shi kanan ka ce to gashi nan ka ce dala saba'in to ni a ciki kudin nawa dala sattin ce mai kyau amma kuma ga dala goma nan ka kallace ta ta yi amsu ko ba za ta amsu ba shi ma ce maka e kwarai kamar yadda ka buƙaci shinkafa wanda take ori ba to mu anan ka san riba ta mu saboda wane abubuwan ne sai a hankali kasuwancin kowa in ka kawo so yake karya ka ya ce to abin da ya sa yanzu oriba wanda muke kawa saboda Allah ba oribar ba ce idan ma kawo bahun na oriba ne amma kuma shinkawar abin da yake ciki tsabal ba ta oribar ba ce shi kenan idan kana ganin za ka ɗauke ta akan haka ka san da matsalar da take tattare da ita ko kuma gashi nan ka je ka siyan salula shi kenan ya amshi salula ya ce to gashi nan kun yi ciniki ya ce to amma wani batir ɗin tafi ba ba shi da ƙwari saboda Allah nima matsalar batir ne yasa zan saida ta saboda yanzu wannan in ka caza ta tana da ɗari daidai yanzu daga nan kan bagarba shi kenan ta da sharje kenan in har ka iya zama da ita saboda wannan aibu ne in za ka iya zama da ita kenan dai gashi ne in kuma ba za ka iya zama da ita ba shi kenan sai ka je ka samu mata ko kuma ya ce wane i wannan salal ba ta da matsalar komai amma idan aka kiraye ka sai ka sa ekutar za ka ji maganar an gane ko kowa ya gaya wa kowa matsalar abin shi to idan suka yi wa junansu bayani a fili karara ba tare da an yi wani rihe-rihe ba salulan nan mai matsala ta kace ba ta da matsala komi matsala kawai kudinka an gane ko sai kwashe salula zahi take ɗauka salula aka caza ta ba kowane kayan caji bane yake shigarta salula aka caza ta da wuri take yadda sharje in aka yi kiran ka in ka ɗauka wani lokaci in kira ya ɗauki lokaci minti biyar minti shida minti goma tana ɗauke da kanta wannan dukan matsaloli ne wanda za a sa mutum ya fasa siyan salula ta dalilin shi to kuma ba kawai ba mutum bayani kana tunanin za ka ga mai kyau za ka ga mai kyau to shi ne idan ya zama to sun yi wa junansu gaskiya cikin wannan cinikayya kuma su kowa daga cikinsu ya bayyana wa ɗan uwan shi matsalar da yake da kwai to burika lahuma fi bai'ihima sai a sanya albarka a gare su a cikin wannan cinikayyar tasu sai ya zamanto kowa ya rabu da ɗan uwan shi ba tare da yana kullace da shi ba ko da daga baya wani abu ya bayyana shikenan da kace sai ka sa ekutar za a yi magana shikenan da yazo dama da aka yi kiran shi bai ma gwada ba ɗaukan ta haka nan sai ya sa ekutar saboda ya san abin da ya siya an gane ko to amma inda a ce baka gaya mishi ba ya ɗauka alo kawai ce alo shi a can ana jin shi amma kuma shi bai jin abin da ake hudi shi ke ne kashe ce matsalar rezo ce aka ji mahallo ne kira shi ya ji haka nan to yana ga daga nan in wani ma ce zai siya abu a gurin ka kai wannan mutuci ne Allah ya san da shi to kaga ka zura kanka kima dan abin da ka samu a cikin kadar wannan kin da ka saida mishi ita da wannan damfara din zaka ga cewa Allah ta'ala ba zai kai ka ko ina da shi ba an gane ko wa in katama idan suka ɓoye wa junansu aibin abin da yake cikin wannan kadara da kuma aibin wannan kuɗi, wa kazaba suka sheƙa wa junansu ƙarya, yadda waɗansu ‘yan kasuwa suke, yanan kaji za ka siya ba ka ce kalita ne a ce maka shi ne na ƙarshen, shi ne na ƙarshen shi kuma ya san watakila ma a ƙasan ma kuma shi ne na ƙarshe, amma ya siya maka shi a matsayin shi ne kalita ɗin. An ce akwai maka kala kaza kala kaza kala kaza nake bukata ne ya ce ita kin ce wannan kin. ai ita wacce kalar ta kaza kaza ce dai maka dai zance irin na yan birni shi ga ka dauka to Allah ya albarka Allah ya albarka ka zo ka kawo matar ka sai ta dawa ta ce ai baban wance ai irin wacce kin ce hallo dai ce inna lillahi wa inna ce tsugunni bata kau ba shi ya maka ƙarya kai ka mishi ƙarya ka zo ka ɗauki kuɗi ka bashi ka ce za ka kai saura kuma ka zo kai kuma da niyyar ka dama ba za ka cika mishi ba shi kenan sai zamanto kowa ya ɓoye matsalar da take tattare da shi kuma ya sheƙa wa ɗan uwan shi ƙarya yanzu ya zai muhiqat barkatu ihima sai a shafe albarkar wannan cinikayyar tasu gashi na an ɗauki kuɗin an baka kai ɗan kasuwa shikenan nan da rana ta yakar ni menene wannan kin na yi lissafi na yi lissafi ban da bin kowa bashi amma kuma gashi nan babu riba ya ne wannan kin akai Allah ne ya shafe albarkanta kuɗin ba wai bisa shigowa bane gashi nan ba abin ka bashi amma kuma sai ka je ka siyi kaza ka siyi kaza ka siyi kaza ka siyi kawai sai ga kuɗin ba ka kashe shi ba ta hanya mai kyau amma kuma ya tafi to amma idan Allah ta'ala ya sa wa kasuwancinka albarka za ka fita kasuwa jika biyu kake samu a wuni amma ga wani mai jika goma a wuni amma mangarin ka yake kai su ana su da hankalinsa a kwance wallahi shi tunanin shi wata jika ashirin kake samu jika talatin saboda wannan gaskiyar da kake a kadara in za ka ci jaka biyu akan ƙarya gwanda ka ci dala ɗari akan gaskiya an gane ko sai ka sai da hudu za ta mai da maka kudin ɗaya ko idan ka sai da akan to wannan zai fi tsafta sama da ka ci jika biyu akan ƙarya saboda ita duk dukiyar da ya zamanto an same ta ta hanya ta ƙarya to ƙarshen ta shine hallaka an gane ko ƙarshen ta shine na'am to kamar su mutane na'am kamar yanzu na cewa ka ji ka je su shi to amma in ka ce su ba ka kamar biyar da rabi Mm, to su bisu yi muhammad su ba ka biyar da rabi wannan biyar su yi muhammad ko su mai da ma kuɗin mm, ko ko aina ka sayan masa rage amma in ka ce kawai kayan kaza ne in mutum yana so ya bar maka in yana so kuma ya bari Mm.
ya wannan kuma ya yi kamar ka To.
wani abu ka ce kawai da kaza kayan kaza ya rage ba ka rage ba.
yawwa to akwai abin da ake cewa cinikin da bayan ka gaya wa mutum abin da ka siyi kadara yanzu idan ka siyo kadara daga nigeria misali ka siyo ta a can ba ta wuce jaka guda ba sai kai lissafi aikin hanya da sauransu ka hudda mata dala hamsin za ta tashi a jaka da hamsin ko to shi kenan yanzu in ka zo za ka saida ta sai ka ce ɗari uku da hamsin ɗari uku da hamsin ba ga abu mutum abin da ka siye ta shi kenan sai siye ta jika da hamsin ko jika da sittin kace mishi ka sai da mishi wannan ya yi ya siye ta jik- ɗari uku ɗari uku da ashirin duka ya yi to amma abin da yake da aibu shine abin da ka siyi kadara jika da hamsin har wahalar ta duka amma aka zo aka taya ma ɗari uku ka ce ko kuɗin ta ban maida ba wannan shine matsalar na'am ka ce ko kuɗin ta ban maida ba ko ka ce kuɗin ta ma baka maida mun ba mutum ya saya jika da hamsin ka ce kuɗin ta ma baka maida ba to yanda ya kamata shine idan za ka yi wa mutum bayani kaza kawai shine kuɗin shi ba tare da ka ce mai bayan mai da kuɗin ta ko bai maida ba kawai kaza shine na mai farashi saboda wani lokacin dama irin wannan ciniki yana da kwai matsala shi yasa cikin littafin wannan fatoli jawad ya yi babi mai zaman kanshi in za ka yi wannan ciniki dole sai ka tsaya ka nutsu kafin ka wa kadar ka farashi yanda ta zo ta kal ka ƙara kal ka rage saboda in ka je ka siye ta a guri kaza in za a kawo maka ita ba kyauta ba za a kawo maka to idan aka kawo da sabkewa da sa ta cikin shago da sauransu duka a nawa ta tashi sai ka tsaya ka yi lissafi shi kenan ta tashi akan jaka da dala ashirin jaka da dala ashirin jaka da dala ashirin yanzu in mutum ya zo shi siye kenan kada a saida mishi ƙasa da jaka da ashirin an gane ko shi kenan kadara daga ɗari uku abin da ya kawo jaka da talatin haka za a saida ta wani a saida mai jaka da talatin wani da arba'in wani da hamsin kawai dai yanda yanda dai ta kama wannan ta fi tsafta saboda ka zo ka ka ka gaya wa mutum kaza ka siya irin wannan tana da matsala sosai musamman ka ce ka siya abu jika biyar kuma kai kuma jika hudu ka siye shi wani za ka ga cewa kadarar da ya siye ta jika biyar in ka taya mai jika biyar da rabi ya ce baka mai da ba kuɗin ma ko ka ji ya ce sai yanzu ka mai da kuɗin shi kuma ya ƙara mai dala ɗari a kai to irin wannan bai dace ba Mm, yana sawa Allah ta'ala ya tafiyar da albarkar kasuwanci na'am an gane da kyau ko na'am kenan kawai irin yanda mutum zai yi shine ya buga wa abin shi kuɗi ko siyo ko siyarwa irin ka ce mutum kaza he yanzu ka mai da kuɗin ta ko wani abu irin wannan ana samun matsala ciki Mm, kawai ya zamanto kawai a bada kaza shikenan ba tare da ya tambaye ka ba kai a nawa ta zo maka yana ina ruwa- ina ruwanka da a nawa ta zo mini kasuwanci ne in ka siya a guri na ka siya in baka siya baka sai wani guri ka siya an gane ko wani za ga yana maka keke da keke sai ka gaya mishi yanda ka siya ba ma iya wani riba Mm. eh in mutum ka ga- eh eh kana gaya wa mutum abin da ka siya shikenan kai ku ka kare Mm. amma in za ka gawa mutumin da ka san cewa wannan abokinka ne shi kenan jika biyar da rabi ka sai daga ce to wane a yanda ta faɗo mana mu a jika biyar da rabi ta faɗo mana ba da jika biyar da rabi din shi kenan ka mai gaskiya ka mai ragi an gane ko kuma shi ya zan duk inda ya je shi ba zai same ta ba a jika biyar da rabi to amma za a ga wani lokacin in ka ce mutum ya saya maka abu kana tunanin cewa dan kai ne zai ce maka dan kai ne ba da kaza in ka ba da ya kaje ka tambaya a wani guri ya kaje a karo na farko ma abin da za a ce ka bada bai huce ba abin da aka da aka ce dan kai ne ba da kaza din nan sai ga an ce jaka bakwai da rabi dan kai ne ba da bakwai da rabi to a wani guri in ka je jaka shida ma za ka sami wannan kadara din a ga wannan bai yi ba an gane ko na'am
باب ما نهي عنه من البيوع Mm.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم Mm.
نهى عن المنابذة Mm.
وهي طرح الرجل ثوبه tauba ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه Mm.
أو ينظر إليه ونهى عن الملامسة Mm.
والملامسة لمس الرجل الثوب لا ينظر tauba lamsur rajuli thauba lamsul rajuli thauba la yunzaru ilayhi yawwa yawwa ko la yunzaru ko la yunzaru duka za mu tattauna akai babu ma nuhiya anhu min al-buyu'i wannan babi yana bayani dangane da abin da aka yi hani game da shi na harkar abin da ya shafi cinikayya kasuwanci siye da siyarwa wato daga cikin kasuwanci akwai irin kasuwancin da addini na musulunci ya yi hani game da shi ko babu mayu na ha anhu wannan babe yana bayani dangane da abin da aka yi hani game da shi minar buyu'i na kasuwanci akwai kasuwancin da bai halitta ba mu yi shi an abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu wannan hadisi an amso shi daga abi sa'idin al-khudri yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi abu sa'idin al-khudri ya ce annan nabiya sallallahu alaihi wasallama na ha'anil munabaza haƙiƙa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya yi hani dangane da ciniki wanda yake na jefaffeniya idan aka ce almunabaza shine ciniki wanda yake na jefaffeniya wahiya tsarhur rajuli thawbahu bil bai'i shine mutum ya jefo tufafin shi zuwa ga ɗan uwan shi musulmi bilbai'i da saidawa da niyyar saidawa mabla an yi ƙallibahu kafin shi wanda zai siyi wannan kadara ɗin ya jujjuya wannan tufafi ɗin ya gani ya mushi ko bai mushi ba auyan zura ilaihi ko kuma ya kallace shi yanda yake malam wannan rigar da take cikin leda ta nawa take ya ce ya jeho maka ya ce ba da abin da ka bada shi kenan kai maka ya haka kai haka ka jewa mishi wannan bai halitta ba ka za a ciki dai akwai wanda za a dafara in ka kai ka kashe hawa ta karagon ka kashe hawa to wannan shine wannan bai halitta ba ka ce jeho ma abin da yake wajen ka na kadara ni ma in jefa maka abin da yake waje na na kuɗi wannan shine bai halitta ba wannan ka je ka za ku dole kaga akwai buƙatar wani ya cutu a ciki jeho mu abin da yake wajenka na kadarawa ne ni kuma in jefa maka abin da yake wajena na kuɗi zai iya jika bice a gurinka shi kuma kadar da take wajen shi bata wuce dala hamsin ba dama kayan ɓosho ne kawo ya ka yi turkur ya jefa maka wani wando da ka amsa ka ne kan shi dan gundu kaga ba za ka zo ka tada mishi an gane ko saboda ka ce dama in zai je maka to kalka buɗe wai ka ta yi gida irin na malam lokacin da zai wa mutane kuɗi ina gani koya ne ya basu wani lakani ya ce kar kowa ya buɗe ranar kaza da tsaye to kaga a cikin irin akwai damfara saboda akwai ɗaya daga cikin su za a daki hancin shi to shi yasa addini bai raba da ka daki hancin dan uwanka kamar yadda addini bai baiwa dan uwanka damar ya daki hancin ka ba a wajen kasuwanci shine qabla an yuqallibahu kafin ya jujjuya shi amma yanzu da ka tafi kasuwa kana buƙatar t-shirt akwai L akwai M akwai N da sauransu wanda kai ka san yadda take wanda take maka sai ka ga wata ga ta a cikin ledarta kana gani ka ce wannan mai dogon hannu ce aka ce eh da ka leƙa sai ka ga irin lambar da kake sawa ce to shikenan yanzu wannan ba sai ka buɗe ta ba saboda ka san ta jikinka ma haka lambar take an gane ko to wannan ba irin shi ba ake nufi saboda wannan ka san girmanta ka san faɗinta ka san tsawonta amma ya zama to ka je ka siya abu baka san girman shi ba baka san faɗin shi ba baka san adon shi ba baka san komai ba ka yi abin a duhu ku yi ciniki da shi saboda din ta kare shi idan kuka yi ciniki da shi kala ka yi tunanin cewa ka hau kan shi in jaka guda ya saya maka in dai kai a jahilce ka siye ta to in ka zo ka ga cewa inda ka san haka ne take ɗari da hamsin ma ba za ka siye ta ba an gane da kyau to wannan manzo Allah ya hana shi wa naha anil mulamasa sannan kuma ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi hani dangane da ciniki wanda yake na shafaffeniya idan aka ce almulamasa abu sa'idun khudri ya ce wal mulamasatu lamsur rajuli thauba la yanzuru ilaihi shine mutum ya kallaci tufa ya shafa tufafi ba tare da ya kallace shi ba shi kenan dama a bakan leda ne kayan saki ka shafa ka ji yana da kai kaushi shi kenan kawai ka siya ba tare da ka bude ba kaga kalar shi kaga yanda wuyan yake kaga yanda tsawon shi yake kaga yanda kazan shi yake an gane ko to wannan shi ma manzo Allah ya hane game da shi saboda a ciki akwai da karhanci duk abin da ya zamanto a cikin shi babu gaskiya ɗari bisa ɗari a harkar ciniki a ciki akwai rufa-rufa ko to addini bai yarda da shi ba shi yasa duk wani ciniki da za mu yi da kai ya zamanto ni kadarar sananniya ce a wajena na santa ba wai a rabɗe ba ne zan siye ta sannan kuma kai ma kalkace a ba da abin da ka bada kuɗin ya zamanto sananne ne a wajenka kadarar ta zamanto sananniya ce a wajena saboda yanzu in ka zo ka kace mutum ga wannan to ba da abin da ka bada kaga irin wannan ana ɗarmiya mutum wani ya kace mishi ba da abin da ya bada kayan kai ma ɗari da hamsin ka sayo shi sai ya ɗauki dala saba'in ya baka ka zo ka gida kana faɗa kawai wani shi wala bai zama mutunci kai kace ya bada abin da ya bada in yar goma ya ɗauka ya baka sai ka ya bada abin da ya bada ko kuma ka ce mishi ba da abin da ya bada ya ɗauki jika da hamsin ya baka kaga nan kuma ka hayo shi ba za ka ce ba a ga ragin dala ɗari ba da wani ko mana addu'a ai wannan in ka in ka ce ba da abin da ka bada wani lokacin ana yo ka wani lokacin kana yowa to shi yasa ya zamanto kadarar sananniya ce a wajen shi wanda zai siya sannan kuma ya zamanto kuɗin shi ma sananne ne a wajen mai kadara ga abin da za a bashi na kuɗi amma in ya zamanto kowa daga cikinsu ya jahilci abin da yake wajen ɗan uwan shi ni mai kuɗi na jahilci kadarar da za a bani kai mai kadara ka jahilci kuɗin da za a baka to wannan zai zamanto a ciki ɗaya sai yayo ɗaya an gane ko dika na irin kawai mutum ya kawo abu daga guri ya ce ka ce nawa za a bada ka ce ba da abin da ka bada irin wannan yana da kwai cin rai an gane ko na'am wa ana bi hurairata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala la talaqaw rukbana wa la yabi'i ba'dukum ala bai'i ba'din wa la tanajasu wa la yabi'i hadirun li badin wa la tusirru al-ghanama wa man ibta'aha fa huwa bi khairin nadrayn ba'da an yahlubaha وإن ربيها أمسكها وإن سخطها ردها وساعا من تمر وفي لبذ هو بالخيار ثلاثا شيكنا hadisi na gaba a cikin wannan babi an amso shi daga abi huraira yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi abu huraira ya ce jakadan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la talaqawur rukuban kada ku kuskura ku tari karabka wato tare karabka shine yanzu misali ranar lahadi mutum ya huta bakin daɓe ya tsare wannan hanyar yan kawai idan suka zo su da kadara ya siya shi kuma ya zo kasuwa ya saida saboda su yan kawai ba san ba abin da yanayin kasuwa ya bada amma kai ka san yadda yanayin yake ka je ka tsare su a can ka yi ta da karhancinsu gashi nan kayan sun kawo icce iccen da zai kai jaka biyar amma ka ce in kun sida jika uku yanzu a icen bayi bai ke suna nan yanzu suna na azubda kuma ku gaji sai dai ko zubda ce za ku sai daga nan kala na ce a kan kuɗin kai ko ka sani sare abin neman shi ake ruwa a jallu an gane ku to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce kada ku yi haka nan irin yanda zaka ga waɗansu sun je su bakin daɓe sun tsaya suna jiran hulani su zo su da nono su yi ta siyan ƙwarya ƙwarya ƙwaryar da ka san zaka siye ta jika da hamsin amma saboda su ba san bayan da yanayin garin yake ka siye ta dala ɗari da hamsin ko ka saye ta ɗari da talatin ka zo ka kai kuma ka saida ta jika da hamsin hamsin ɗan lokaci kaɗan ka je ka samu ribar da kai kanka ka san baka ba kanka adalci an gane ko wannan bai halitta ba a bar ɗan ƙauye shigo da kayan shi cikin gari ya ga abin da yake gudana a cikin gari sannan ka siya a nan za ka fi samun albarkar abin an gane ko na farko kenan sannan kuma na biyu ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce wala ya bi'i ba'dukum ala bai'i ba'dun kada sashen ku ya sai da kadarar shi akan saidawar sashi wannan shi ma bai halitta ba shikenan muna cinikayya da kai ina buƙatar buhun hatsi ka ce ba da jika 25 ka 25 na ce wani ya siyi jika 23 saboda ka san yanayin da ake ci ka ce to kai dai ba da 24 shikenan wani dan kaciri ya ce kai in bai sai da maka ba 23 ka 23 ɗauki gashi nan an gane ku saboda jika 24 yanzu tsakani na da shi jaka guda ce in aka yi haƙuri ma watakila shi ma zai sai da mun jika 23 ko in ƙara mai dala 100 to ka ce zo kai ni zan sai da maka jika 23 in ya ƙiya bar mishi na shi wannan bai halitta ba sai ka ƙyale shi da'un nasa yarzuqillahu ba'dhum min ba'din ka ƙyale mutane Allah ta'ala ya arzuta sashensu daga sashi an gane ku shi kenan sai ka kyale shi mu muna sai da jika 23 jika 22 da rabi amma wani an taya mai jika 23 bai sai da ba ana fama a ƙara mai kyale kai ma wani za ka zo ya siya wani zai zo shi ka siya mishi a yanda kake saidawa din an gane ko wannan shi ma arzikin shi ne Allah ya kawo mishi haka nan kuma wala ya bi'i ba'dukum ala bai'i ba'dun kada sashen ku ya siyi kadara akan siyan sashi shi kuma wannan yanda yake na zo ni siyan hatsi ka ce in ba da jaka 25 na ce jaka 23 muna ciki sai ka ce to ka sai da min jaka 24 kawai in na siya shikenan ina nan ina lissafi ina shawara kawai wani ya ji ya ce kai in bai saya ba 24 alhaji ni ga jika 24 kita hoto ya hudo jika goma goma guda biyu da jika biyu biyu ya damka ce ni a bani bahun in tahi da shi dama babu hatsi a gidana shi ko bahun shi kadai ne bahu ɗaya ne ya saura a gurin to wannan shi ma bai halitta ba saboda ka kowace huska daga ciki zaka sanya gaba tsakankanin mutum biyu yanzu ni da na taya jika 23 kai sai ka hudo jika 24 ka bada kaga yanzu wannan wata ran ka taya abu ko da ni na san wannan abun kuɗin shi bai kai ba ka taya shi jika 20 ne zan iya cewa na saye shi 25 a bani shi in tai saboda in cusa maka bakin ciki waccan akai haka nan shi ma soban kasuwancin ka wanda ya ya sai da abu jika 24 kai ka ce a zo gurin ka a siya jika 23 kana si kana yin haka nan shi ma wata ran zai maka bakulu wani ya zo zai siyi kadara ta kai ce kai zo amshi ni ba da jika 20 ma shi ba jika 23 bai ce ba da jika 20 ma ni yanzu jika da shi saboda dai ya cusa maka bakin ciki to duk abin da ya zamanto in dai har ya zamanto tsakankanin mai saye da siyarwa an kusa sulhu dale su an gane sannan kuma wala tanajashu kadda ku yi ciniki na zuri kadda ku yi wa junanku ciniki na zuri dan aka ce at-tanajush shine az-ziyaratu fi thamani sil'a liman la yuridu shira'aha li yuqi a ghayrahu fiha ciniki na zuri shine yanzu ina da salula salula ta ba za ta huce jika 40 ba amma yanzu ina so in a saida ta jika 45 to ya za a yi shikenan sai mu yi magana da wani ce malam muhammadu kai ne a amurna ko ni ko abul marnaki shikenan to ran ladi zan kai ta kasuwa idan na je kasuwa wajen karfe goma zan je ne amma ka yi kokari ka je goma da ishirin ko goma da sha biyar kawai ka gani a can shi kenan he da ka je ka na tsinkaye ka na shigo cikin jama'a da sallah ta ana ce to wannan sallah ta sai da ce ce ita sai da ce nawa za a bada ce ba ni jika hamsin ce na siya arba'in da biyu in ce albarka ce arba'in da uku in ce albarka ce ka sai da arba'in da hudu in ce a'a albarka kai ma ka yi ciniki mana hamsin kin ma rage ya ce ne fa dan kala sha wahala shi kenan sai ka taya arba'in da biyar ba sai buhu za ka yi fa yanzu da ka taya arba'in da biyar ka ce to in baka sai da ba amshi kayanka wani da ya gani in ya zo nawa zai ci shi da bai ce bai saya talatin da bakwai ko ka san dai yana ji kuna ciniki da sobanka baka sai da ba arba'in da biyar in ya zo shi iyakacin abin da zai nema zai nema alhurma ne ya ce ka sai da mun yanda dan uwa na siya in ka sai da mun ga kuɗin ka kawar a'a ka ƙara mana kai ma shikenan zaka hanya ta buɗe ba siye ba zai hoshi wannan wanda ya zo shi shine at-tanajush wannan ba siye ba zai amma saboda wani yana ji shi kadarar ta mishi ta burge shi so yake siye ta amma tunda ya ji an taya 45 kaga ba zai zo shi ba ya ce ya kasa da 45 kawai hawa zai ce an sai da mu 45 kin abokina a yi da albarka ka sai da mu ne ma saboda amfani ne zan yi da ita ka fara a kai dai ƙara wani abu to ba da 46 kai dai dan kai ne amma ce to na sai 45 dai kawai yanzu kai hakuri kawai ya hudo kuɗi ya baka kana ba maka cewa baka amsa ba dai kai dabara ka amshe ka hanka ka sa a jihu kaga wannan shine at-tanajush shikenan yana zawa gida a ce nawa ka sai kadar ne ce sallan nan jika 45 na siya ta da rabi wallahi da wani ne ma zai siya ta amma kawai Allah ya sa dai rabo na ce shikenan wanda ya ce nawa ya ce 40 wallahi an buga kai ce kai baka san masalula ne wannan tsallato a gaba na aka taya ta arba'in da biyar har ƙurar garraba da mutum shi ya ce maka ba haka ba to irin wannan shine at-tanajush a gaban ka aka taya yi amma tayin da aka yi shi wanda ya taya arba'in da biyar ba sai ba zai duk wanda zai siyi salulan nan imma wanda zai amfana da ita imma wanda zai sayar da ciri ba ba zai siye ta ba sama da jika arba'in ya gaya ma gaskiya ce ba zai siye ta ba sama da jika arba'in kaga jika biyar nan duka an zuga maka ita ne saboda kai baka san kan waya ba sai za irin waɗannan masu wayoyin wani lokacin sai a hankali an gane ko wala ta jassasu na'am yawwala shine at-tanajush ciniki na zuri kawai ka yi ta karawa ka yi ta karawa kai ku saboda ba sai ba za ka yi ko jika talata aka sallama maka ko jika goma baka da yau amma dai ka zo ka saboda kuɗi a ajihu yake watakila mutane suna tunanin da kuɗi ka zo ka amma kai kuma da biye ma baka zo ka ba kawai saboda a latsa ne wani ya zo shi kuma ya hau kai wala ya bi hadurul libadin sannan kuma kada ɗan binni ya sai da kadar wanda yake ɗan karkara ne an gane ku kada ɗan karkara ya zo shi da kadarar shi daga ƙauye ya sha wahala ya hana idan shi barci a hanya ka zo ka kai kana zaune a kasuwa ka je ka sai da mai wannan kadara ɗin wannan bai halitta ba ka kyale shi kawai ya sai da kayan shi an gane ku ka zama dillalin shi wannan bai halitta ba addini na musulunci bai baka wannan damar ba saboda wani lokacin dillalai su ma suna ta suna ta fushaɗinsu ha wani lokacin dillali ribar da yake samu a cikin kadara guda ɗaya sai ya ga cewa shi wanda ya ka kadarar da ya siye ta da kiwata ta da sauransu iyakacin ribar da ya samu ka zo da ragonka ka turke shi tsawon wata shida an zo za sai da shi dillali ya maka tsaye kana tunanin ɗan uwanka ne na birni dan kal a cuce ka ya je ya tsaya shi kenan sai ka sallama maraƙi ragon jika saba'in da biyar shi ko ya san wannan ragon yanzu in sai da shi ne za a yayi ɗari kai kuma lokacin da ka siye shi ba wajen arba'in da biyar ka same shi jika talatin ce ka ci amma yanzu ya sallama maka shi jika saba'in da biyar yanzu jika ashirin da biyar za a ba shi ya sa a ajiyu lokaci kaɗan kuma yanzu hoyon nan saba'in da biyar kin da aka ba ka allo a cike yake neman ka mishi wani abu kai bana dan birni dan birni wallahi wallahi kaga dan birni kawai ka kallace shi to shi yasa mazala ce kada dan birni ya sai da kadara ga dan karkara shi yasa in ka zo ka kawo buji kirji ka je ka sai da kayanka ka je ka sai da kayanka kal ma ku ka san wani dan birni ya zo wani dan uwan ku dan birni ya san ka zo ka da kadar ka za ka sai da bari sai ka sai da kwaɗi da shi in dai kana da dillali to dillalan nan dukan su yawanci wani lokacin bakin su a hada suke eh za ku zauna da shi dillalin naka wanda zai sai da maka kadarar taka ku yi magana to wannan maraƙin ya ce to wannan maraƙin wani ya hobi sayi fa ka zo da maraƙin ƙato ana ce maka zai ɗari shida ka je ana ce maka ɗari hudu da hamsin in ya yi tsada ne wannan maraƙin a yau ya ɗari hudu da hamsin dan Allah ka so cewa alalaci ya yi ta nuna ɓacin ran shi shi ko so yake ka ce kawai tun da dai ya ce za ka wa armi ko wata dai bukata ce ta bujurto maka wanda ya san dole kawai maraƙin wannan in ba a saida shi ba abin da za a yi kawai shi za a saida yana ka ce to ya aka iya to shi da kadar da ka kaje ka amshi ba shi ce ni ma shi na gani amma dai gaskiya wannan marƙunan busa yau shi kenan har ya rakka maka ta bajiya ka je share ɗaya ka zauna ka ce to a sai da shi ɗari hudu da hamsin ya shi kuwa san a ɗari shidda ma sai ya ƙara wata riba a ɗari shidda ma yanzu shi kenan wani dillali ya zo shi ya taya ɗari hudu da ishirin ya zo da kawana ɗari hudu da ishirin ya taya shi kuma bakin su ɗaya saboda yana siyewa shi ya san abin da zai bashi shi ko ya je ya nemi wani abu a kai ta wannan bai halitta ba ɗan karkara idan ka je da kayanka in ka iya ka jibinci sai da kayanka ka sai da in baka iya ba in akwai wani ɗan karkara wanda yake ya san ciniki ku je da shi ya sai da ya san ciniki ku je da shi ya siya an gane ku shine wani bahulata ne ya sai da ragon shi jaka goma ya tara shikenan a Chicago mai tara sai ce sai sai da shi ɗari da ashirin ya yi ta kiwata shi ne a nan gabas ne ragon kafin marece ya sai da aka sai shi jika ɗari biyu da hamsin shi ne bulatanin ya zo shi kuma ya ga ragon nashi ya taɓa ya ce wannan nawa aka ce ɗari biyu da hamsin aka taya shi ne ya zare takobi yake neman wanda suka sai da mishi rago da sahi ɗari da ashirin a yaushe ya an rena shi rago 120 ya sai da shi amma kuma ya lumka kudin shi yanzu amma an zo da cat ne hoye kai 120 kin a gurin shi lokacin nan to shi yasa rago yana fita daga hannunka kai wanda kai turka to wanda ka siya wa din kar kai tunanin riba kaɗan zai ci wataƙila riba da zai ci ta lumka taka ka je ka yi ta wahala watanni da watanni amma ka zo ka biya rana ɗaya mutum ya zo shi ya fi ka riba.
kada ka siya mun dabba ba a so a yi ka ga abin da za a saida kwarai shi sa ga saida ba a so a gaban mutum ki
babu gaskiya ba a so babu gaskiya yau za ka wala wani ko jika biyu ka sama cikin kana malam a ka sama na jika biyu ma Na'am.
a cikin kashi wala wani bakin ciki ke kwarai Jik- a gaban ka zaka sai in na samu jika biyu wala a kunna zaka ba su gobe sun karasa da maka kayan ba Allahu akbar jika biyu ma kar ka je wa alimka a je gori ba ma kwarai yawwa sai kuma na gaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wala tusirrul ibila wal ghanama haka yi mana anan ko sannan kuma kadda ku kwan- kwanjita kadda ku kwanjita raƙuma da kuma bisashe tumakai da awakai in za ka sai da dabbar ka ka kawo manda da wani kanwa da sauransu ka cika a cikin ruwa don ta sha ta cika da kyau in ka kai ta a ce ciki gare ta wannan bai halitta ba dabbar ka abin da ta saba ci yanayin ta yanda take radda za a kai ta kasuwa ma ya zamanto a haka nan za ka tsaya na'am kana so za ka saida ta nan da wata guda to tun daga yau ya kamata ka fara turka ka ba ta abinci ta yi ta ce a mata allura ta buɗe da sauransu amma ba wai radda za a kai ta ba ka za a ce ka ba ta ruwa da kanwa a ciki ta hishan da yawa cikin ta zai huto da kyau ta zama rindime miya wannan in ta je da safe wani lokacin zawo ma zai sata ya kawo ta da dare in ta yi zawo kawai da safe in ya ganta ya ce to shi wanda ya sai ya ce shi jiya yana tunanin ya tsaye dabba mai ciki ya ji gwashe yaudara shi sai aka yi to shine kanjutawa kadda ku kanjita raƙumma da busashi duk lokacin da zaka sai da dabbar ka kadda ka bata ruwa ta sha saboda ta cikin ta ya bayyana in ka kai ta kare ka ciki gare ta baka ganin hantsal baka ganin hantsal kai makaho ne kai ku daga tambaya ce wai daga ce wai kai makaho ne to wannan shi ba bai halitta ba Mm. wa man ibta'aha fa huwa bi khairin nadarain manzo Allah ce dukkan wanda ya sayi dabbar da ya zamanto an kanjita ta fa huwa bi khairin nadarain yana da zabi ɗayan biyu yana da zabin ɗayan biyu ba'da an ya halubaha bayan ya tatse ta yana da zabi ɗayan biyu in radiyaha amsakaha yana shi kenan ya yarda ya ce to dai wani bai yi ba tsammanin zai mu haka amma ya je shi duniya ce ce ni ba na tasa ba ciniki don cinikin jika talatin na jini yanzu in cewa ne na fasa ciniki da amma ya je shi in ya yarda kenan amsaka sai ya rike ta ya bar shi wancan wanda ya haince shi da Allah shi wa in sakhidaha raddaha wa sa'an min tamrin idan kuma ya kyamace ta saboda dama dalilin da yasa ya siyi wannan timkiya ko ya siyi wannan akuya saboda shi mai ciki yake so wanda zai raka shan nono shi nan kawai da ya zo shi kawai da ya tatsi wannan nonon kawai rana ɗaya washe gari kawai sai ya ga hantsa kawai biya ta ƙani babu komai a ciki ce to ce ko he da marece ne he marece marece ya yi haƙuri marece ya ga shuru washe gari ya ga shuru ya ga kuma ciki ya yi swat to yanzu radda ya ce to ai ni da ba da raka shan nono ne na siye ta to radda ha sai ya mayar wa wannan dabbal ya mayar wa mai ita wanda ya siya mishi ita wa sa'an min tamrin kawai tiya ɗaya ta dabino zai so ya je ya maida mishi da ita an gane ko a cikin wata ruwaya wa sa'an min ta'amin da tiya ta abinci in dawa ta masara ce in dawa in hatsi ne in dawar gona ce ya kai mishi Ya ce, ba da kuɗi na muna hukin banza muna hukin wani kwana ganin ko kamar ta mai kita saboda mutum ya amfana da nona na'am Mm, in ka amfana da ita amma ya zama to da aka kata bal abin da ka amfana da ita kawai kudin ka zaka kai mai da maka shine bayan ka amfana da ita ne ka ci moriyarta shine da ka zo dama ka ga hantsa a cike tak da nono a shi shi ko yayi kwana hudu bai tatse ta ba ce haka take kullum sai da farice ka zo lokaci wa in mutum ya gani wa tak dan ba a cike take so he ta sa mata kudi shikenan shukar ya tatsa kawai sai ya ga rana ɗaya ce kawai ya sha da sahe kawai shikenan da marece ya ce a madan leƙa da Allah ɗin tatso ta ce kai wani na je na gani ni ban ga komai shigo da kanka ya ce to hede da sahi yanzu tunda na yi baki sahiya ta yi tunanin shi in ya je zai tarra hantsa a cike ya ga kwalaf kwalaf to shi kenan sai ya ce to a a sun ce wannan akwai a kai ta gidan wani a kai mishi ita na kira shi a waya shi kenan sai su karata da shi an gane ku wa fi lafzin wa huwa bil khiyari thalathin a cikin wani lafazi wa huwa bil khiyari to duk wanda ya siyi dabba wanda aka kanjuta ta yana da kwai zabi tsawon kwana guda uku shikenan da aka kawo ta saboda a cikin wannan kwana ukun zai bayyana a gare shi cewa lalle ba ta da ciki kawai biya dabara ce aka mishi aka siya mishi ita da sunan mai ciki ce zai gane cewa wannan hantsar tata da ta cika da nono ashe ba wai rashin tatsa na nayi ɗaya ba ne kusan kwanaki ne aka jera ba a tatsa ba shi yasa hantsar tata ta cika da nono shikenan sai mai da mai kayan shi cikin kwana uku amma idan kwana uku ya huce shikenan sai ya haƙura wannan tsautsayi ne kawai Allah ya ɗora mishi a gaba in zai sayi wata ya bari ya raka siyan wanda take sananniya sai mu kwana nan ko alhamdulillah alilmu indahu subhanahu wa ta'ala wa bihadha alqadar kifaya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik